إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة والبدعة ضلالة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu da arzikin halara wannan majalisi mai albarka da muka saba karatu a cikin littafin manhajis salikin wa tawdihul fiqh fi din littafi wallafar al-shaykh al-allama Abdurrahman ibn Nasir Sa'idi alaihi rahmatullah wanda muke a wannan masallaci na Juma'a na tunawa da al-shaykh Abubakar Muhammad Gumi tagammadahu Allah bi rahmatih masallacin da yake nan unguwar kasuwar Kaji a nan cikin garin Azare karamar hukumar katagum jihar bauchi najeriya yau muna yammaci na goma sha ɗaya ga watan sha'ban alif da ɗari hudu da arba'in da bakwai daga hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina kawo yau wanda kuma ya dace da talatin daidai ga watan ɗaya watan januwari shekarar dubu biyu da ashirin da shida miladiyya za mu tashi a sabon babi babul aimani wal nuzur babin da zai karantar da mu hukunce-hukuncen rantsuwa da bakance al'aimanu rantse-rantse jam'i ne na yamin ana nufin rantse-rantse in an ce al'aiman wa in kana rantsuwa guda ɗaya ce amma bi itibari ta'addudiha bil anwa' kasance wata nau'i nau'i ce to sai a ce rantse-rantse haka annuzur daga annazir ne jam'i ne na annazir bakance wannan babi babi ne da malaman fikihu sukan kulla shi saboda alkur'ani ya yi magana a kai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya magana a kai lura da yadda al'adar mutane ta taso tun a baya idan kun kula mun yi karatu akan al'amarin kayan abinci ci da sha to bisa ga al'adar mutane a baya sukan wato lazamtawa kansu sukan tilastawa kansu aikata wani abu don ya yi wusu aikata ɗin ko kuma su tilasta wa kansu barin wani abu don su bar shi ɗin ko kuma su rataya faruwar wani abu don kar wani abu ya faru ko su rataya rashin faruwar wani abu don wani abu ya faru wannan al'ada ce ta mutane a baya alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka zo suka yi gyare-gyare a ciki to daga ciki irin wannan al'ada ta rataye-rataye akwai rantsuwa da bakance rantsuwan nan wato dogara ne ko kuma facewa ne da ambaton wadda ya fi girma na matsayi a zuciyarka domin ka aikata wani abu ko kar ka aikata wani abu to shi yasa da musulunci ya zo sai ya zama babu wani mafi girma a cikin zuciya da ya kai Allah tun da can larabawa suna rantsuwa amma suna rantsuwa ne da sai mutum sai mutum ya rantsuwa da abin da yake ganin shine yafi girma a wajensa musamman iyaye tunda babu littafi tare da su babu imani babu irshadi da shari'a sai zama mafi girman abu halitta da suka sani a wajensu wajen mutuntawa da martabawa baya iyaye da haka sai suke rantsuwa da iyayensu to alhalin akwai abin da ya fi iyaye matsayi da daraja shine Allah mahalicin samai da ƙasa don haka malaman fiƙo suka ƙulla wannan babi don karantar da mu tanadin musulunci dangane da al'amarin rantsuwa yaya take yaya ake yinta idan an yi ta mai hukuncin yinta idan an warware ta mai hukuncin warware ta hakan nan ba kance yaya yake mai hukuncin yinsa idan an yi shi yaya za ta kaya idan an cika shi in ba a cika shi ba duka musulunci ya shimfiɗa ya tsara hukunce-hukunce wadda kuma muka shigo cikin ainihin wato wannan wannan babi a karatunmu na yau malam yace la tanaqidul yaminu illa billahi aw ismin min asma'ihi aw sifatin min sifatihi wal halifu bi ghairi llahi shirkun la tanaqidu bihi al yaminu malam yace la tanaqidul yaminu illa billahi rantsuwa ba ta ƙulluwa sai da Allah a wusmin min asma'ihi ko da wani suna daga sunayensa a sifatin min sifatihi ko kuma da wata sifa daga cikin siffofinsa subhanahu wa ta'ala ba a rantsuwa sai da Allah wato idan kenan mutum ya yi rantsuwa da wani wadda ba Allah ba ta wata ƙullu ba rantsuwa ba ta yi ba da malam ce la tan aqidu illa ba za ma ta kullu ba ta yi ba ba rantsuwa ba ce sai in an yi ta da Allah shine da sunan Allah kenan a usmin min asma'i ko wani suna daga cikin sunayensa bayan suna Allah wani suna ar-rahman ar-rahim al-malik al-quddus zuwa sauran sunayen Allah da muka sani kowane suna daga cikin sunayen Allah kana iya rantsuwa da shi aw sifatin min sifati ko wata sifa daga sifofinsa duk abin da ya tabbata sifa ce ta Allah kamar magana kamar ilimi to ka iya rantsuwa da shi domin sifar Allah ce har alqur'ani mai girma alqur'ani magana Allah ce har mushafi mushafi ma alqur'ani ne alqur'ani kuma magana Allah ce da attaura da injila duka magana Allah don haka maganar Allah siffarsa ce to ana rantsuwa ne da Allah suna Allah ko da wani suna daga cikin sunayensa ko da wata siffa daga cikin siffofinsa mana in ka tara batun ba a rantsuwa sai da Allah duk yadda za ta kai ta komo to da Allah ake rantsuwa ba a yi da iyaye ba a yi da gari ba a yi da kakanni ba a yi da ‘ya'ya ba a yi da wata halitta daga cikin halittu kowace iri ce ba a yi da waliyai ba a yi da annabawa ba a rantsuwa da mala'iku ba a rantsuwa da kowa sai da Allah domin idan ka fahimci manufar rantsuwa wato wato riko ne riko ne da wanda sunan abin da ya fi girma a cikin zuciyarka don saboda kanka kanka kambama wani aiki da kake so ka yi ko da baka so ka yi to don za ka kama suna saboda girman mai wannan sunan ka hana kanka aikata wani abu idan za ka yi riko da suna saboda girman mai wannan sunan ka saka kanka aikata wani abu wani suna ne ya fi dacewa da wannan matsayi ba ko shakka idan ka sa wani a wannan gurbin ka daidaita shi da Allah babu wani da yake tare da Allah a wannan matsayin balle ya zama sama da Allah to shi yasa ba a rantsuwa sai da Allah karka ga kusacin wani bawa da Allah maɗaukakin sarki mala'ika jibrilu ko mika'il ko Isma'il ko Israfil ko kuma wani annabi cikin annabawan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama annabi Musa annabi Isa annabi Nuh annabi ibrahim ko kuma wani wali cikin waliyai ko wani salihan bayi ka ɗauka cewa za a iya rantsuwa da shi ba a yi kuma yin an yi bata kullu ba wannan babi na rantsuwa ke don haka rantsuwa da sunan Allah ko rantsuwa da Allah ko da wani suna cikin sunayensa ko da wata sifa cikin sifofinsa da sigar rantsuwa da sigar rantsuwa rantsuwa tana da siga sharaɗi ne rantsuwa ta zo akan sigarta tana da harufa guda uku a larabci da su ake yin rantsuwa kowace ɗaya harafi ka ɗauka daga cikin su kai rantsuwa da shi rantsuwa ta yi ko wawun ko ta'un ko ba'un wallahi ko tallahi ko billahi wannan wawun ana ce mata wawul kasam ko ta'ul kasam ko ba'ul kasam wallahi ko tallahi ko billahi sannan ba zai zama rantsuwa ba sai idan ka sanya kasra a ƙarshen sunan wallahi in ka ce wallahu sai a taimaka zalibin ala amrihi in ka ce wallahu to ba rantsuwa ba ce sai ka ce wallahi tallahu ba rantsuwa ba ce billahu ya saba larabci to sharaɗi ne sai ƙarshen sunan ya ya tabbata da da wasalin da haraka ta ta kasra an gane ku so ba a yi sai da sunan Allah kaga kenan ko da da wani yare za a yi rantsuwa to dole yaren ya zo da wakilan waɗannan harufan ya zo da wakilan waɗannan wannan sigar yaren ya zo da da harafin da zai maye gurbin harafin rantsuwa sannan yaren ya zo da sunan Allah idan yaren bai zo da harafi ba da zai maye gurbin harafin rantsuwa ko bai zo da sunan Allah ba to bai zama mai bai zama rantsuwa ba idan bahaushe ya ce na rantse da Allah za mu karɓe shi a matsayin rantsuwa na rantse da Allah za mu karɓe shi a matsayin rantsi saboda mai saboda na rantsi yana matsayin uqsimu da yana matsayin bi Allah kaga kenan uqsimu billahi kaga idan balarabe ya ce uqsimu billahi yayi rantsuwa na rantsi da Allah ko ina rantsewa da Allah to haka bahaushen ya ce na rantse da Allah ya fassara uqsimu billahi amma idan bature ya ce i solemnly soya ban sani ba ko akwai harafin rantsuwa a cikin nan ko akwai sunan Allah a cikin nan to kaga wannan labari ne labari labari yake ba wannan ya zama ya zama khabar ita kuma rantsuwa tana babin insha'i ne a ilimin balaga tana babin insha'i ne rantsuwa idan kuma kace ai salam li suya to wannan kuma khabar ne to ba zai zama rantsuwa ba mala yace wal halifu bi ghairi llahi shirkun la tan'aqidu bihi al yamin wal halifu bi ghairi llahi rantsuwa da wani Allah shirkun shirka ce la tanafiru bihil yaminu kuma rantsuwa ba ta kulluwa da wannan da malam yace rantsuwa da wani Allah shirka ne yana ishara zuwa ga hadisin Abdullahi dan Umar radiyallahu ta'ala anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man halafa bi ghairi llahi faqad kafara aw ashraka duk wanda ya yi rantsuwa da wani Allah to ya kafurta ko ya yi shirka wannan shakkar riwaya ce to duk wanda ya kafurta ya bar musulunci wanda ya shirka ma ya bar musulunci duk wanda ya rantse da wani Allah sai dai malamai suka ce rantsuwa da wani Allah ya danganta da ƙudurin mai rantsuwar don haka nau'i biyu ce idan mai rantsuwar ya yi rantsuwar ne yana mai kudura girman sunan da ya yi rantsuwa da shi ko girman mai sunan da ya yi rantsuwa da shi ya yi rantsuwa da wani Allah kuma yana mai kudura ganin girman mai sunan da ya yi rantsuwa da shi kuma girma a gurbin girman Allah yana ganin wannan abin da ya rantsuwa da shi yana amfanarwa yana cutarwa yana mai dogaro da shi to wannan kafirci ne mai fitarwa daga musulunci shirka ce babbar shirka wacce take raba mutum da addininsa kamar yadda mushirikan makka a wancan lokacin suke rantsuwa da lata da uzza da manata to irin wannan riko irin wannan rantsuwa to tana raba mutum da musulunci kwata-kwata amma idan mai rantsuwa da wani Allah ya yi rantsuwa da wani Allah ne bisa al'ada al'ada su sun saba rantsuwa da wani Allah rantsuwa da iyaye rantsuwa da kabari kabarin kakanni ko rantsuwa da kuma menene suka saba bisa al'ada su suna rantsuwa irin wannan ba tare da ya mai da wannan abin da yake rantsuwa da shi din gurbin Allah ba sun gada ne a al'ada suna haka to wannan shirka ce karama kafirci ne karami bai fitar daga musulunci ba amma shi ma shirka ne wannan kuma shine galibin yawancin masu rantsarantse da wani Allah yawanci suna wannan babin suna nan da yawa zaka ji masu rantsuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam haka kawai zaka ji mutum ya ce ya rantse da annabi wani kuma ya ce ya rantse da Allah da annabi to kaga wannan bai san girman al'amarin ba bai san hatsarin da ke cikin lamarin ba inda za ka yi masa fashin baki ka daidaita masa Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai yadda ba to wannan shirka ce karama bai fita daga musulunci ba sanadin wannan amma lallai ya cancanci a masa gargadi a ja masa kunne ya kiyaye saboda a babi na rantsuwa Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ake rantsuwa da shi ba a haɗa shi da wani sannan kuma ba a rantsuwa sai da shi tsarkakakken sarki za ka rantsuwa da wani Allah shirka ce ana ce mata malamai suna buga misali suna buga misalinta da suna buga misalin wato karamar shirka da irin wannan rantsuwar rantsuwa da wani Allah malai ce latin aqidu bihi yamin rantsuwa ba ta kulluwa da irin wannan an yi rantsuwa da wani Allah ma rantsuwar ba ta yi ba ko mutum idan ya ce ya rantse da Allah da annabi ko ya rantse da annabi to wannan rantsuwar ba ta yi ba ba za a karbe ta matsayin rantsuwa ba wala budda an takuna al-yaminu al-mujibatu lil kaffarati ala amrin mustaqbal malam yace kuma dole ne wala budda ba makawa an takuna al-yaminu al-mujibatu lil kaffarati rantsuwar da take wajabta kafara dole ne ta kasance ala amrin mustaqbalin akan al'amari da ke zuwa nan gaba na'am rantsuwar da ake magana a kanta wacce za mu karatu a kanta da hukunce-hukuncenta ita wannan rantsuwa ba ta yiwuwa sai akan abin da bai faru ba a nan gaba ne zai faru kaga kenan abin da ya riga ya faru ya wuce ba a kansa ne ake kaffara ba ba rantsuwa a kansa ne ake kaffara ba abin da bai faru ba sai aka yi rantsuwar zai faru ko aka yi rantsuwar ba zai faru ba to wannan shine mahallin wannan rantsuwa kuma shine mahallin kaffara Allah maɗaukakin sarki yana cewa la yu'akhidukum Allahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum Allah baya wato kama ku da lagau a rantsarantsanku ya tashiyar rantsuwa da kuke Allah bai baya kama ku da ita ba a cikin hukuncin kafara yake ba sai dai yana kama ku ne da abin da zukatanku suka mai zukatanku suka suka tsinana suka tsara suka kintsa ko suka kitsa a cikin suratul ma'ida Allah ta'ala yace la yu'akhidukum Allahu fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman Allah yana kama ku ne da rantsuwar da kuka kudurta ta wannan kudurtawan ko kitsawa a zuciya da aka faɗa a bakara wato shine ma'anar istikbalin da malam yake faɗa wato Allah subhanahu wata'ala yana la'akari da rantsuwa ce wacce mutum ya yi ta akan wani abu mai faruwa nan gaba da bai faru ba to me ake nufi da wannan abin da ake nufi da shi shine mutum ya lazumta wa kansa zai aikata wani abu sai ya ɗauki rantsuwa a kansa zai aikata ko kuma mutum ya lazumta wa kansa ba zai aikata abu ba sai kuma yi rantsuwa a kan ba zai aikata ba wannan duk ba a aikata ba e ko a babul af'al ko a babu turuk ko a cikin ayyuka aikatawa ya rantse zai ci sai ya rantse zai ci abinci ko ya rantse zai sha ruwa ko ya rantse zai yi tafiya ko kuma a turuk bari ya rantse ba zai ci ba ya rantse ba zai sha ba ya rantse ba zai yi tafiya ba ya rantse ba zai zauna ba ya rantse ba zai yi bacci ba to kaga wannan duka abun tukun bai riga ya faru ba yanzu da yayi rantsuwa to ita abin da rantsuwa ke nufi fa shine mutum zai lazumci abin da ya rantse a kansa idan ya rantse zai ci to fa ya wajabta wa kansa ci ne idan ya rantse ba zai yi bacci ba to fa ya wajabta wa kansa rashin bacci ne yanzu shi da Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukan ma kansa bashi ko ya cika wa Allah alkawarin da ya yi wa Allah na zai aikata ko ba zai aikata ba ko kuma in ya saba wannan alkawarin tsakaninsa da Allah ta sai kafara yayi wa Allah laifi da abin da zai kankare masa wannan laifin shine wannan kafarar da zamu karanta Allah bai yadda a kama sunansa haka kawai a mai da sunansa wata wata gada da za a rinka gindayawa ko wani kadarko ko garkuwa da za a rika gindayawa don kara aikata aiki ko don aikata aiki ba haka kawai jikau wannan yana nuna maka girman Allah maɗaukacin sarki da girman rantsuwa da kuma ladabtarwa da Allah subhanahu wataala ke wa bayansa ba laifi bane rantsuwa ba a hana rantsuwa ba ba a ce haramun bace rantsuwa a'a rantsuwa an shar'anta ta shari'a ta yadda a yi rantsuwa saboda akwai alheri a cikinta akwai alfanu a cikinta wani lokacin ɗan adam marowaci ne ba zai iya aikata wani al'amari na kirki ba sai in ta hanyar rantsuwa wani lokaci ɗan adam mai rauni ne ba zai iya barin wani abun ba sai ta hanyar rantsuwa don haka tana da rana to amma duk wanda ya ɗauke ta kuma to ya cika hakkinta to muhimmancinta ya sa alkur'ani ya yi magana a kanta doguwar aya Allah subhanahu wataala ya yi bayani a kan rantsuwa da yadda idan mutum ya warware zai yi kafara kuma sannan an shar'anta kafara don a buɗe ƙofa ta shan iska kar mutum ya yi rantsuwa kuma sai bayan ya yi rantsuwa sai ya ga cewa ba zai iya kiyaye hakkin rantsuwa ba ya zama kuma bashi da ƙofar shan iska to sai aka sanya mai sai aka sanya kafara saboda a samu kafashen iska yanzu ba zai yiwu ka kiyaye wannan abin da ka ɗauka na rantsuwa ba to shi kenan sai kai kafara sai kafara kenan ka warware wannan yarjejeniya da ke tsakaninka da ubangiji subhanahu wata'ala so idan mutum zai aikata wani abu ko ba zai aikata wani abu ba ya hada da sunan Allah ya rantsuwa to wannan shine batunmu a kansa sai mala yake fa in kanat ala madin wa huwa kadhibun aliman fa hiya al-yamin al-ghamus idan kuma rantsuwan nan ta kasance ala madin akan wani abun da ya riga ya wuce ne wa huwa kadhibun alhalin ya faɗa ne kuma yana mai ƙarya aliman yana sane fahiyar yaminin gamus wannan ta zama rantsuwa mai dulmiyarwa a cikin zunubi ita ce rantsuwa mai hallakar da mutum da zunubinsa ita ce alibin gamus to da malam ya ce idan ta kasance akan al'amarin da ya shuɗe abu ne ya riga ya faru wani babi ne daban kamar da na ce muku idan akan abin da zai faru ne nan gaba shine babinmu amma abin da ya riga ya wuce sai mutum ya rantsuwa a kansa to baya wuce ɗayan biyu ko ɗayan abu uku eh ko dai ya zama gaskiya yake abin ya riga ya wuce to ko dai ya zama rantsuwar da ya yi da gaske yake ko ya zama rantsuwar da ya yi ƙarya yake ko ya zama rantsuwar da ya yi zato yake ita wannan rantsuwa wacce take ta abin da ya riga ya wuce rantsuwa ce ita ce rantsuwar da wato ita ma ba a yinta haka kawai ita ce irin rantsuwar da aka je aka ajiye ta a gaban alkali so da ita ma ko kana da gaskiyar ma ko da gaske kake me waye sa ka kai rantsuwa yanzu an bugo waya an tambaye ka an ce ma ana karatu sai ka ce wallahi ana yi to wace ka rantsai me yasa ita wannan rantsuwar fa tana da tana da girman da ba haka kawai mutum zai rika yankanta yana yin ta ba kai ba yaro ba ana karatu eh ana karatu shikenan to ita irin wannan rantsuwar ta abin da ya riga da ya wuce ba a yin ta sai an bukace ta irin ta ce aka ɗauka aka kai gaban alkali ya rika amfani da ita domin wato warware husuma tsakanin masu rigima a gabansa itan ma ta zo ta fiskoki daban-daban ko dai wanda ya rantsuwa domin ya wanke kansa mai rantsuwar tuhuma ko kuma wanda ya rantsuwa domin ya kawo ƙarshen saɓani shine mai rantsuwar inkari ko kuma wanda ya rantsuwa domin kawar da shakka da karɓan hakki shine wanda ya yi ƙara akan mamaci ko kuma ya yi ƙara akan wanda baya nan ko kuma wanda ya yi rantsuwa don ya cika ta shaidarsa guda ɗaya da ya zo ya ba da shaida kuma ba shi da wani shaida kuma ya tabbatar da wannan abin gaskiya ne haka ta faru to sai ya cika ta shaidarsa da rantsuwa to ire-iren waɗannan rantsuwa dukkan abin da ya riga ya shuɗe in ka ji ana rantsuwa ga alƙali abin da ya riga ya wuce to ko dai mutum ya zama yana da gaskiya idan akan gaskiya ne mutum ya wannan ya yi rantsuwa to wannan babu komai ba komai a kansa babu kafara bil ijma ba za ma ta shigo layin ba saboda bai ma yi laifin da zai zama a samu kafara har a kafara ba to amma ya jira sai an bukata ko kana da gaskiya rantsuwa ka jira sai an bukata idan ba a bukata ba karka yi gaggawa saboda inda a ce al'amarin ba shi da hatsari da ba a sa shi a gaba an masa babi ana karatu a kansa ba ko kuma ya zama wannan al'amarin ƙarya ne abin da ya riga ya shuɗe ya riga ya faru amma ƙarya ne malam ya ce kuma kana sana cewa ƙarya ne kuma yake rantsuwa shine misalin wanda a rantsarantsan da muka ambata wadda ake a gaban alkalin ya je ya yi irin wannan rantsuwar kuma ƙarya ko da ya rantsuwar kawo ƙarshen kasuma yana mai ƙarya ko ya rantsuwar barranta daga tuhuma yana mai ƙarya ko ya rantsuwar kawar da shakku da karɓan hakki yana mai ƙarya ko ya rantsuwar cika ta shaida yana mai ƙarya wannan dukka ta zama yaminul ghamus rantsuwa ce wacce take ta ƙarya wacce take dilmiyar da mutum a cikin zunubinsa irin wannan rantsuwa annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa man halafa ala yaminin liyaktata'a bihi haqqan ri'in muslimin laqiya Allah yawmal qiyamati wa huwa anhu mu'rid duk wanda yayi rantsuwa da sunan Allah don ya karbi haƙƙin wani mutum musulmi yayi rantsuwa don ya karbi haƙƙin wannan haƙƙin ba sai kaya ba ba hakki ma'ana ce ba kaya bane kadai hakki ba kudi bane kadai hakki duk wanda ya rantsuwa don ya ci hakkin wani musulmi to ranar alkiyama zai gamu da Allah Allah yana mai fushi da shi Allah yana mai kawar da fiska daga gare shi masifa ta kai masifa yayin da ake kallon fiskar Allah ana farin ciki yayin da Allah yake duban bayansa da rahama ta sa a ce a daidai wannan lokacin kuma a ce mutum ba sa ɗasawa ba sa jitawa da Allah kwata-kwata kuma a wuri mafi hatsari da ba a gyara aiki ko a tuba. Tunan rantsuwa tana iya sanya mutum a irin wannan matsayi a irin wannan musiba ya je ya rantse akan ƙarya ƙarya yake amma ya rantse kuma ya san ƙarya yake ba ko ta ba ba ba shakka wasu kuma sun saba da haka wani ya saba sai zuga rantsuwa kawai wani har alkur'ani za a bashi da gafakar da komai haka zai hada su da faifayin da komai ya sharara rantsuwa kuma ta ƙarya ya riga ya saba da alwalarsa da komai a ce a je masallaci ya je in an je mai hau mumbari kuma ƙarya san ƙarya yake a riga ya saba ya goge to masifa ce ita irin wannan rantsuwar idan mutum yayi babu kafara a cikinta rantsuwar ƙarya rantsuwar ƙarya babu kafara a cikinta amma hakan ba arha bane ba saboda za mu zo mu karanta kafarar ko dai yanta bawa ne guda ɗaya ko kuma ciyar da miskinai nawa goma ko tufatar da su in wannan bai samu ba sai a azumin kwana uku to wanda ya yi rantsuwa a kan ƙarya aka ce babu kafara ko yo ai inda zai yanta bayi dubu ba zai zame masa magani ba inda zai wa miskinai dubu tufafi ko ya ciyar da miskinai dubu ba zai masa magani ba inda zai rayu yana azumi har ya mutu a matsayin kafarar abin da ya yi ba zai zame masa magani ba masifarsa ta wuce haka wadda ya kama sunan Allah ya surfa ƙarya Allah ya kiyaye mala yace wa in kana yadhunnu sidqa nafsihi fa hiya min laghawi yamin ka qawlihi la wallahi wa bala wallahi fi ardi hadithihi mala yace wa in kana yadhunnu sidqa nafsihi idan kuma yana zaton yana da gaskiya zato yake in ya kasance yana zaton yana da gaskiya ne fahiya min laghul yamin to wannan tana daga ma'anar laghul yamin tana daga cikin ma'anar yasasshen rantsuwa wanda yake zaton yana da gaskiya ashe ba shi da gaskiya ka kauli kamar mutum ya ce la wallahi a'a wallahi wa bala wallahi eh wallahi fi ardi hadisihi a lokacin da yake bijiro da hira ko taɗinsa kamar yadda yazo cikin hadisin na Aisha radiyallahu anha annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa allahu fi yamini كلام الرجل كلام الرجل في بيته لا والله وبلا والله cikin sunan abi dawud abinda ake nufi da yasasshiyar rantsuwa ita ce faɗin mutum a gidansa a a wallahi e wallahi shi yasa malamai suka kalli yasasshiyar rantsuwa ta fiskoki daban-daban wasu suka ce abin da ake nufi da yasasshiyar rantsuwa ita ce irin rantsuwan nan da mutum yake zaton daidai ne kuma ba daidai ba ne ba wannan duk ana magana cikin abin da ya riga ya faru fa mutum yana zaton daidai ne a ce ba daidai ba ne ba an ce masa yau ana karatu sai ya ce ba a yi haba ya ce wallahi ba a yi shi kenan hujjarsa shine duk satin ana karatu yana jiyo mu daga yadda yake zaune yau kuma shiru bai jiyo ba iska ba ta kada sautin can ba shi kenan hujjarsa kenan da haka shi yana ji a ransa cewa yau ba a karatu saboda ba haka ya saba ba in ana yi yana jiyowa amma yau baya jiyowa har aka tambaye shi har ya rantsuwa ya ce ba a yi kuma sai da bincike nuna sai ga ashe ana karatu sauki ne bai kai masa wannan ita ce yasasshiyar rantsuwa wasu malamai haka suka fassara lahul yamin la yu'akhidukum Allahu bil lahwi fi aymanikum irin wannan rantsuwa da kuke kuna zatan haka ne a ce ba haka bane ba Allah baya kama ku da wannan ba za a irga shi a laifi ba ba za a irga shi a kuje ku yi kafara ba sannan suka fassara kuma lagawul yamin ta wata fiska rantsuwa ya tashiyar rantsuwa suka ce tana ɗaukan ma'anar rantsuwa irin wacce take kan harce ba ta zuciya rantsuwar hira rantsuwar taɗi ina irin misalin na na'isha da ta buga hadisin na na'isha radiyallahu anha rantsuwar taɗi eh wallahi kuwa eh wallahi an fara eh yawwa wannan wallahi din wallahi kaza wallahi kaza wani ya saba haka hansar sai yake komai sai ya ce wallahi kuma bai san ma ya faɗa ba zuciya tana wani abu daban harsan yana wani abu daban wasu malam suka ce wannan ita ce yasasshiyar rantsuwa ita ce yasasshiyar rantsuwa Allah madaukakin sarki baya la'akari da tunda da ka kira sunan nasa ba kana dogara da sunan bane kana mai ganin girman sunan ka gina wani abu a kai a'a kawai shiriri ta ce a kan harshenka kawai har kake sa sunan Allah a ciki kana faɗa ba da wani ƙuduri ko da wata niyya ko da amfani da wannan sunan don kambama wani aiki ba hasali ma labari ne kake bayarwa to irin wannan barinsa shi ya fi alkhairi dama kuma na ambata muku duk rantsuwa akan labari an ce labari abin da ya riga ya shuɗe duk rantsuwa akan abin da ya riga ya shuɗe ba bukata in ba sa ka akai ba ba bukata ko da akan gaskiyarka ne ba bukata cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama akwai wanda idan an ce masa ya rantse suna shari'a a gaban alkali idan an ce masa ya rantse sai ce a na bar masa me ya zafi da gaskiyarsa da komai a gaskan gaskiyar ma an ce ya rantsan ma sai ga to da ya rantse gwanda ya bar hakki kuma ya yafe har lahira saboda ganin girman sunan Allah don haka sai an sa ka idan an sa kan ma ka ji tsoron Allah ka san girman sunan Allah wannan fa idan da gaske ne ma idan ko ta ƙarya ce me zai sa mutum ya kasada ya je yi rantsuwa da sunan Allah kan ƙarya idan ko zato ne me zai sa abin da baka da tabbacinsa za ka yi rantsuwa a kansa idan kuwa sabo ne da harce me zai sa ba za ka koya wa harcenka wani abu daban ba sai kama sunan Allah kana yin rantsuwa ina ma ka sabar masa da zikiri ba rantsuwa ba to yana da kyau ka ji ɗanka ya fara sabawa da rantsuwa ka masa magana matarka ta fara sabawa da rantsuwa ka mata magana abokinka yana da yawan rantsuwa ka masa magana ba daidai bane ta haka idan al'amari ne da ya shuɗe to malam ya kasa mana rantsuwa ya kawo mana kashi biyu amma kashi uku ne kashi na na ɗaya daga cikin ukun malam yayi tazafuli saboda me saboda rashin bukatarsa shine akan gaskiya rantsuwa akan gaskiya rantsuwa akan ƙarya rantsuwa akan zato wannan duka yana cikin rantsuwa a cikin abin da ya riga ya shuɗe to wannan ba shine babinmu ba gane ba ita ce rantsuwar da ake magana a kanta irin wani wajen ba akan faɗa ne domin a fayyace maka wacce za ake ma karatu a kanta amma ita wannan ba ita ce babin yake magana a kanta ba ita kan tana can kotu to ya rage mutum inda gaske yake yi in ƙarya yake yi in zato yake yi ya rage nasa wa idza hanasa fi yaminihi بأن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله وجبت عليه الكفارة عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم يجد صام ثلاثة أيام ما ليت وإذا حنث في يمينه إذن يوروري أتكل دنسوار يا دنسوار كما سيوروري تعالى bi an fa'ala ma halafa ala sarkihi ta yadda ya je ya aikata abin da ya rantse akan barinsa aw taraka ma halafa ala fi'lihi ko kuma ya bar abin da ya rantse akan aikata shi wajabat alaihi kafaratu kafarata wajaba kansa itqu raqabatin kafara ita ce ko dai yanta wuyaye aw it'amu asharati masakina ko ciyar da miskinai goma aw kiswatuhum ko tufatar da su fa in lam yajid sama thalathata ayyamin dan bai samu bai azumin kwana uku to wannan shake cewa alhams warware rantsuwa ko alhims warware rantsuwa asali rantsuwa idan mutum yayi tun da yanzu mun koma kan babinmu shi ne rantsuwa a kan mai abinda bai faru ba to asali idan mutum ya yi rantsuwa shi ne ya cika rantsuwarsa wannan shi ne asali asali mutum idan ya yi rantsuwa cika rantsuwarsa to sai dai wani lokacin mutum zai iya yin rantsuwa a kan abin da bai faru ba amma sai wasu hukunce-hukunce na shari'a su biyo baya saboda wajen rantsuwar tasa shi ɗin bai gina rantsuwar tasa akan asasi mai kyau na shari'a ba kamar mutumin da ya rantse da Allah zai sallar isha ne ma'anar wannan rantsuwar sallar isha fata an jima nan ya ce wallahi zai sallar isha an jima to me ma'anar wannan rantsuwar yanzu idan idan lokacin sallar isha yi an jima ta yi sai bai yi sallar isha ba ya ce zai yi rantsuwa ya ce zai yi to sai isha ta yi sai bai yi ba sai ka fara shi ke na isha ta wuce ba zai yi ba idan ya yi isha rantsuwa ta sa ya yi ba rantsuwa ta sa ya yi ba idan bai yi ba ka fara za ta sauke ta ba ta sauke ta ba da haka ba a yi ba amma rantsuwarsa ba ta da ma'ana ko kuma ya rantse da Allah ba zai sha giya ba a inda mashayin giya ne mashayi ne yana shan giya wata rana ya ce ya bari ya ce ya bari bai bari ba ya ce ya bari bai bari wata rana sai ce wallahi ba zai ƙara shan giya ba wallahi ba zai ƙara shan giya ba to kaga wannan idan ya sha giya zai yi kafara sannan kuma me sannan kuma laifinsa na shan giya yana nan amma mutum ne bai taɓa shan giya ba baya shan giya bai santa ba ma kamar ni anan kamar kai an ce tana da tsami ban sani ba ko ka sani kai kawai sai ce wallahi ba zai sha giya ba ba shi ma'ana dama haramun ce to ka rantse ka ce ba za ka aikata haramun ba ka rantse ka ce ba za ka aikata haramun ba dama ko ba ka rantse ba ma dama ne ba za ka aikata ba an hana ka a shari'a to wani lokaci kuma mutum rantsuwa ce zai yi sai ya rantse a kan abin da ya rantse ba zai aikata alheri ba mutum sai ya rantse a kan ba zai aikata alheri ba wannan za a bashi kamar yadda sai abubakar ya yi ko sai abubakar yana ɗaukar nauyin ɗan ƙanwarsa misbah da ci da sha da tufafi da wurin kwana da tsawainiya dai tausayi irin na kawo misbah sai ya samu kansa cikin masu yaɗa jita-jitar sharrin da aka yi na aisha radiyallahu anha har labari ya fito abubakar sai ya samu labari ai ɗansa ne ɗan ƙanwarsa mistahu shi yana daga cikin masu yayata wannan jita-jita. Na na'isha ku da abin ya shafe ta, ayya take a gare shi. Tufa, abubakar sai bai ji daɗi baransa ya ɓaci sai yanke subsidi wa Mustapha. Ya yanke masa tallafi. to shine Allah madaukakin sarki kuma har yayi rantsuwa shi Abubakar cewa ba zai ƙara bashi ba ba zai ƙara masa ba yayi rantsuwa har Allah ta'ala ya ce wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum Allah ya ce waɗanda Allah ya musu falala daga cikinku masu arziki nan ana nufin abubakar amma sai aka zo da lafazin da nan gaba duk wani wadda Allah ya masa falala zai shiga ciki kowace irin falala ce kuwa kar masu falala daga cikinku su rika yankan rantsuwa cewa ba za su taimaki 'yan uwansu ba 'yan uwansu nan ma miskinai ‘yan uwansu nan ma suna cikin masu hijira, kuma sun hijira ne saboda Allah. Me yasa ba za su yi afuwa su yafe ba, ku ba kwa so Allah ya gafarta muku ne? Haka Allah ya ce. Abubakar ya ce, Na yafe, na yafe, na yafe. Duka garin tsuwa ya yi, amma ba a bar shi ba. To haka wani sai ya yi rantsuwa ba zai yi zumunci ba. kaga wanda ya rantsuwa ba zai yi zumunci ba ba za a bar shi ba ya rantsuwa ba zai yi sadaka ba ba za a bar shi ba ya rantsuwa ba zai yi kyauta ba ba za a bar shi ba ya rantsuwa ba zai ƙara zuwa wa'azi ba ba za a bar shi ba ya yi rantsuwa ba zai ƙara zuwa majalisin karatu ba ba za a bar shi ba saboda alheri ne to haka wani lokacin mutum zai yi rantsuwa akan zai aikata saƙo ya yi rantsuwa ya ce yau sai ya sha giya ko ya rantsuwa ya ce yau sai ya yi zina ko ya rantsuwa ya ce yau sai ya yi sata to kaga idan mutum ya yi rantsuwa akan zai saba Allah shi ba za a bar shi ba ba za a bar shi ba to ba dukkan abin da ke nan ba a aikata ba ne kawai shari'a ta sake lafazin rantsuwa cewa a iya rantsuwa a'a haka ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya rantse zai saba wa Allah kare saba wa Allah a can bangaren kuma ya ce duk wanda ya rantsuwa da sunan Allah kuma ya ga saba wa rantsuwar shi ya fi alheri to ya saba wa rantsuwar ya kafara cikin da haka cikin abin da ba aikata ba a nan gaba a ina ne rantsuwa take rantsuwa tana cikin halal shi wajibi ko ba rantsuwa dama ya wajaba a kanka shi haramun da ka rantse ba za ka aikata ba ko ba ka rantse ba dama ba za ka aikata ba shi alheri da ka rantse ba za ka yi ba ana kwaɗaitar da kai ka yi ba ka san me zai sa ka aljanna ba shi laifi da karantse sai kayi ana hana ka domin akwai wanda ake jan su zuwa ga aljanna da sasari haka ana maganar halal cin abinci shan ruwa zama bacci tafiya dawowa abubuwa harkokin rayuwa na halal wanda shi ya fi yawa ya fi ibada yawa ya fi haram yawa ya fi wajibi yawa to cikinsu ne rantsuwa take shiga idan mutum ya rantse ba zai aikata ba shi ne bi an fa'ala ma halafa ala tarkihi sai kuma ya je sai kuma ya je ya aikata abin da ya yi rantsuwa ba zai yi ba shi ya ce ba zai ƙara cin tuwon gero ba ya ce wallahi ba zai ƙara cin tuwon gero ba kuma sai ya je ƙauye da aka mulmula shi sai ya ce ko kuma autara kama halafa ala fi'ili ko ya bar abin da ya rantse zai aikata shi yace ya rantse da Allah yau ɗin nan sai ya ci nama yau ɗin nan sai ya ci nama ya buga ya buga ya buga bai samu ba har rana ta faɗi ƙarfe da zai bai samu ba to wannan shi ma ya warware rantsuwa to sai dai idan mutum zai warware rantsuwa rantsuwarsa ta warwaru har ka fara ta hau kansa to malamai suka ce akwai sharuɗa sharaɗi na farko ya zama mukallafi mukallafi ana nufin ya zama baligi mai hankali yaro idan ya yi rantsuwa ba zai yi ba ko ya yi rantsuwa zai yi rantsuwarsa ba ta da hukunci ko mahaukaci ya yi rantsuwa rantsuwarsa ba ta da hukunci na biyu ya zama shi ya zaɓa ba tilas aka masa ba idan mutum tirsasa shi aka yi rantse kidnappers sun kama shi suka tilasta masa ya rantse kuma ya rantse akan ba zai yabu ba ko ya rantse akan zai yi to wannan rantsuwa ba ta kullu ba saboda tilasta shi aka yi rantsuwa mai kulluwa ita ce rantsuwar da mutum ya yi bisa zaɓinsa bisa zaɓinsa hakan nan kuma na uku ya zama ya gina rantsuwar ne akan abin da bai faru ba kamar yadda ya gabata idan akan abu da ya riga ya wuce ne ba shi da ma'ana a wannan babi sannan na hudu ya zama da nufinsa abin da nufi yake nufi a nan kishiyar gafala kar ya zama lokacin da ya rantsuwar harshensa ne yake faɗa zuciyarsa ba ta tare da harshen to wannan rantsuwar ita ma ya sashiyar rantsuwa ce ba za a yi lissafi da ita ba na biyar ya zama ya warware rantsuwar idan mutum ya yi rantsuwa in bai warware ta ba ka fara a kansa ba ka fara a kansa so ya zama sai ya warware ta ko ya warware ta ko ya yi niyyar warware ta domin malaman fiku sun halatta wa mutum ya yi kafarar tun kafin ya warware in ya ƙudura warwarewar akwai matsala a wajen malaman fikihu cewa shin mutum ya iya ya yi kafarar rantsuwa tun kafin ya warware ko kuma sai in ya warware sannan ya yi kafara to ya zama cewa mutum ya warware in bai warware ba ya ci gaba da aiwatar da abin da ya rantsa ya kai shikenan ba a magana mai ba a magana kafara sannan sai na shida na ƙarshe ya zama da sigar rantsuwa ne in ba da sigar rantsuwa ba ne to ba za a kira shi ne ba za a kira ta rantsuwa ba ballantana kafara ta haukansa to waɗannan su ne sharuɗin da malamai suka gindaya na wajibcin kafara ga wanda ya yi rantsuwa amma idan sharuɗin ba su cika ba ko wani sharuɗi bai cika ba daga cikinsu to kafara ba za ta waje ba a kansa ba saboda ƙurewar lokaci ba za mu shiga cikin bayanan kafarar kamar yadda malam ya kawo sai Allah madaukakin sarki ya kai mu sace mai zuwa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tara mu cikin ladan abin da muka yi daidai abin da nayi kuskure Allah ya gafarta mana baki daya sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik wa assalamu alaikum السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه wannan ya ce yana farin ciki sanar da da mu cewa ya samu karuwa ta haihuwar ɗa namiji mai su ya masa suna ukasha yana bukatar addu'a to Allah maɗaukakin sarki ya raya ukasha rayuwa ta addini da tarbiyya ta musulunci Allah ya ba ku ikon kula da tarbiyyarsa Allah subhanahu wa ta'ala ya sami albarka ne a cikin rayuwa da sauran zuriyar mu baki daya amma ka sa okasha ina baka shawara okasha ne yu ya kamata ka sa ba o ba okasha ba okasha ba Allah ya masa albarka wannan kuma ya ce malam ko adamu yayan mai baka ruwa yana neman addu'a abunka da sauran 'yan uwa musulmai za su fara jaraba ranar monday insha Allah to Allah ya ba su nasara Allah ya kawo musu da sauƙi Allah ya ba da sa'a wannan ya ce da fatan Allah ya ƙara rayuwa albarka amin shi ne aka saka su extra lesson sai ya rantse akan ba zai yi ba sai aka masa nasiha kuma ya karɓa shi zai yi kafara a wannan rantsuwar ai irin kuma muke nema ai karatun da ku yake eh ko an sa su extra lesson sai ya ce sai ya rantse akan ba zai yi ba kaga abin bai faru ba aiko ba zai yi ba ya rantse ba zai yi ba sai aka masa nasiha sai ya ji zai yi shin akwai kafara a kansa kwarai kuwa ai ba za ka kafara ba sai dai a bar babin gaba ɗaya eh to za ka yi kafara karatu akan kafara kuma yana zuwa insha Allah sati mai zuwa wannan kuma yace tambayar sai ita ce alqunut na wutri kafin ruku'u ake yi ko kuma bayan an dago daga ruku'u kuma malam wani littafi ya kamata ya duba saboda samun madogara to alkunutu na sallar wuturi ko alkunutu da ake yi na nazila na sallar farilla dukkansu a kowane mahalli aka yi su daidai ne sai dai galibi kunutun wuturi kafin ruku'u ne kunutun nazila bayan ruku'u ka duba tafatu sala na malam albani allah ya masa rahama a nan kurkusa wanda zai maka saukin samuwa kuma ka samu abin da kake bukata insha Allah ta'ala muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala gafarta mana Allah ya ji kan mai mana rahama ya ji kan ji kan iyayen mu marasa lafiya mu ubangiji Allah ka ba su lafiya shugabannin mu Allah ta'ala ka dora hannayen su akan daidai ka sanya mu cikin zukatan su Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba ka ba mu aminci da kwanciyar hankali gidajen mu hanyoyin mu gonakin mu wuraren ayyukan mu da sana'o'in mu Allah ka ba mu kariya da aminci biyar da musulmi yake a ubangiji Allah ka amintar da shi Allah ka ba mu zaman lafiya tsoro da firgici da yake damun yan uwanmu Allah ka yaye musu mu ma da muke da shi kadan kadan Allah ka yaye mana baki daya Allah ka kyautata arzikin mu Allah ka inganta rayuwar mu Allah ka shirye matasan mu Allah ka shirye yan matan mu Allah ka shirye zuriyar mu Allah ka mana albarka cikin dukkan abin da ka ba mu ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت انك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت اللهم لك الشكر على ما اعطيت نصفك اللهم ونتوب إليك اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم احم حوزة الدين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم